darasi na talatin da uku namu na za a tashi to anan muka kwana yace wa kazalika man tawadda haka nan mutumin da yayi alwala ala atammil hay'ati abu sa mafi cikar kamanni na alwalar kamar da zan laraba muka yi misalin man da kalifin salati wa a tabiha fil hay'ati ko yau da sallarsa cikin kamanni kama amarahu Allah ta'ala min ruku'i wa sujudi wal qiyam wal qu'udi wa lam yatruk min ha shay'an to haka nan man tawadda mutumin da yayi alwala ala atamil hay'ati abu sa mafi cikar kamanni mafi cikar kamanni shine a tabiha kama amarahu Allah ta'ala yayi alwalan nan kamar yadda Allah ya umarce shi cikakkiya shine a tannin hay'ati a wukta salam min janabatihi ko yayi wanka daga janabarsa ala ihsaniha abu sa kyautata ta ita wankan janabar yayi wanka mai kyau ala ihsaniha ko ahsaniha eh a ko i a shi ne daidai eh a din shi ne daidai ba ga ba so amma amma sun da nun a haɗe ne ko ko ya sa alubaki a to kaga eh ala ahsaniha a ne a a a idan ya yi fata zai ce ni in ya yi fata a alif a hasani ha to ya kace a hasana a hasani ba to shi ne daidai in kace kisra ihsani kyautatawa a hasani kuma mafi kyau ala a hasani ha abu sa mafi kyanta in ka ce ala ihsaniha abu ta kyautata ta a gane ai musa ihsani wani ya mi ihsani hal jaza'ul ihsan illa al ihsan al ihsan ismul manzari ne suna ne shi kuma ahsan fi'ili ne al alif tafdili ne na hasanu aka ce ahsanu mafi kyau al hasanu mai kyau al ahsanu mafi kyau ka gane ai eh الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أحسن كنا يتبعون القول سنة جم مغانا أما فيتبعون سنة بن أحسنه مثل كان قولي مؤمني كنا مغانا كم dole za ka ji daga bakin kowa za ka ji mai yabo za ka ji mai zagi za ka ji kalmar imani za ka ji ta kafinci za ka ji ta fasikanci za ka ji ashar magana kan mutane da bakinsu ba za ka hana su ba kunne kuma abu ɗaya ke yana talake duk abin da ya zo masa to amma abin da ake so in ka tashi sai ka tashi sai ka bi mafi can allazina yastami'una alqawla waɗanda suke jin magana yattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyau kauli din shine ma'anar ahsan mafi kyau shi suna ne da aka sa masa alifu tafdili daga alhasan ya zama al-ahsan shi kuma ihsani eh ismul masdari ne eh hasana yuhasinu ihsana hasana ya kyautata yuhasinu yana kyautatawa ihsanan kyautatawa to kowanne zai iya ba da ma'anar amma a hasanu ɗin ya fi inda ana magana cika ne ko aka ce ala a tannin hay'ati a bisa kaga nan ma'ani al'alifi tafdili ne ko ala a tannin hay'ati a bisa mafi cikar kama to nan ma zama ala a hasani a bisa mafi kyawunta ya yi wankan janaba a bisa kama mafi kyau a hasan kenan walam ya'rif min zalika faradan wala sunnatan amma bai san farilla ba min zalika daga alwalan nan tasa kyakkyawa a zahiri da wankan janaban nasa cikakke bai san me farilla ba wala sunnatan wala sunna to fa janabatu janabarsa wa hadasu da hadasinsa baƙin alaihi suna na a tare da shi janabar ba ta bar shi ba dukkan wankan inda bai san farilla ba bai san sunna ba wa salatuhu batila kuma sallarsa ɓatacciya ce gairu makabula ba karɓaɓɓiya ba ce bal kai bari zai kuwa shi shi jami'i ma fa'ala cikin dukkan abin da ya aikata nan ba ya ga maka sallah da alwala da wanka da naba ba to ba su kaɗai ba duk abin da ya aikata da jahilci asibul ya yi sako maimakon a bashi lada zunubi za a rubuta masa asin lillahi ya saba wa Allah wa rasulihi da manzansa maimakon a ce ya yi da'a ga Allah a sallar da ya yi ko a alwalar da ya yi ko a wankan janaban da ya yi to ba da'a ya yi ba ma'asiya ya yi asin lillah ya saba wa Allah wa rasulihi da manzansa inda bai san farillai ba bai san sunnoni ba bai san mustahabbai ba bai san kabli da ba'adi ba bai san mubtilatul salati ba bai san abubuwan da suke bata ibada ba kuma sannan malam yace wa laysa fi zalika bayna ahli al-ilm khilafun babu sabani cikin wannan a tsakanin ma'abota ilimi ba mutum biyu da suka saba yana nufin malaman mazhabobi malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya babu sabani tsakanin su ba inda yake imam malik ya ce wannan ba haka bane wanda yace haka ne babu saɓani bai na ahalin ilmi to wa kazalika haka na lamarin bai tsaya akan sallah da alwala da wankan janaba kaɗai ba alhajju aikin hajji ma in mutum ya je ya yi hajji bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mahzuratul hajji abubuwan da aka hana na aikin hajji ba ya je ya yi hajjijiyarsa dai ya dawo amma ba ibada yayi ba ba yi da lada bal saƙo ma yayi asimul lillahi wa saumu haka nan mutumin da ya azumi ko na farilla ko na nafila bai san dokoki da ƙa'idoji da niyya da farillai da sunnoni da adabu da mustahabi da makaruhi na azumi ba ya je yake yayi azumi shi ma ba ibada ya ba sabo ba waɗannan kaɗai ba wa sa'irul ibadati da sauran ibadu duka sauran ibadu gaba ɗaya na farilla da na nafila wajibi ne ka san su ka san hukuncen hukuncen su kafin ka bauta wa Allah da su don ba a bauta wa Allah da jahilci. To alhamdulillah. Liman? To, aka dari shafi na nawa? Shafi na sittin da? To, ina za mu tashi. Wa aminul maridi, kira uku daga ƙasa ba? Wa aminul maridi, nishin marar lafiya, mugtafarun abin gafartawa ne. Nishi, ko huci da marar lafiya yake yi mugtafarun abin gafartawa ne baya ɓata sallah ko da ya bayyana ana ji yana sallah yana wannan nishin ko yana huci saboda rashin lafiya wannan abin gafartawa ne wato abin yafewa ne gafara ɗin a yi larabci ne ko yafiya wata nahnuhu gyaran murya yin darura domin wata larura ana ma sallama ba a san sallah kake yi ba ko wani yana ma magana daga waje kai kana ciki bai san sallah kake yi ba to wannan larura ce in ka masa gyaran murya shi ma mugu tafarun abin yafewa ne kamar hadisin nan na sayyidina ali da yake kana li min rasulullahi sallama madkhalani ina da lokutan shiga guda biyu wajen manzon Allah yace kana idza jituhu yusalli fanahlahli yace idan nazo maza Allah yana sallah sai yayi jalan murya gare ni kaga sanda maza Allah har yayi a cikin sallah to ya halatta idan hali ya kama inda shi yana ɗaki shi kuma yana waje yana sallama kaga ba ganin sai ba to sai masa jalan murya dan ya sanar da shi sallah yake walil ifhami amma in domin fahimtarwa ne yayi da dan ya fahimtar munkarin wannan abin ki ne wala tabdulu salatu bi amma sallah ba ta baci da shi wa man nadahu ahadun wanda wani mutum ya kira shi yana sallah sai aka kira sunan aka ce wani fa qala lahu sai ya ce wa mai kiran nasa subhanallah kaga ai ba magana yayi ba tasbihi yayi a cikin ayyukan sallah akwai tasbihi kuriha an karhanta wannan abin da yayi wata had salatu amma sallar ta inganta tunda ba zance ba abin da ya karhanta saboda makaruhi bai yi shi a mahallin sa ai kowane zikiri a sallah yana da gurbin sa salatin manzo Allah ne duk yanda kai shi shi ana karba babu karhanci kamar yadda muka karanta a baya wa man sami a zikira Muhammadin ko sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fala shay'a alayhi sawa'un kana sahiyan aw amidan aw qa'iman aw jalisan ba to wannan shi an yi rangon saboda salatin manzo Allah ana neman sa a kowane lokaci to amma in tasbihi ne ka yi shi a gurbin sa idan kai wai dan amsa wa mai kira kuriha alki wa sahal salatu amma sallar ta inganta saboda Allah wannan to alhamdulillah sai mu tashi wa man waqafa sai ne izbiya ko shafi na nawa shafi ɗari biyu da biyar izbiya fasulun ko mun karatu a ciki to muna cikin fasulun man kana mutazawwijan ko to wa fil mabiti haka nan wajibi ne mutumin da ya auri mace fiye da ɗaya ya yi adalci fil mabiti a cikin kwanan aure bi ma'ana a cikin ƙasmul mabiti raba kwanan aure ina fata an gane ƙismu nake ko ƙasmu ƙasmu rantsuwa ƙismul mabit shi ne ce wa fil mabit wa fi ƙismul mabit wajibi ne ya adalci cikin raba kwanan aure fala yadkhulu li hajatihi baya shiga domin wata buƙatar sa inda mallam da kunna ubatuwa a ɗakin wanda ba kwananta bane idan suna zaune a gida ɗaya wannan tana ganin wannan wannan tana ganin wannan to ba zai shiga ɗakin wannan ba a ranar da ba kwananta ba amma idan gidansu daban-daban ba a hana shi in aka wayi gari ya je ya ga lafiyar waɗancan ya ga ya suka kwana ba ko ya kai musu abin da suke bukata amma a gida ɗaya ya halatta wannan tana gani ka shiga ɗakin waccan alhali ba kwananta ba ne wa inna ma ya ɗulubuwa yana neman bukatar tasa ne min kharijil baiti daga wajen ɗakin ba zai shiga ba akwai wani abunsa da ya bari a ɗakin ko yake so ya ɗauka ko wani hularsa ko takalmi ko canji ko riga wani handset ɗinsa da ya bari to zai nemi wannan abun daga wajen ɗakin daga ƙofar ɗakin ya ce ta miƙo masa ko kuma yana ɗakin wanda yake ɗakin da ya tura ta ita ya shiga ɗakin waccan ta karɓo masa walƙasmu biyomin wa laila kuma in ya tashi raba kwanan zai raba musu kwana ne yini ɗaya da kwana ɗaya bi ma'ana kwana ɗaiɗai zai raba musu yaumin wa laila yini ɗaya da kuma dare ɗaya wala ya kusumu bi yaumaini shi ba yi da iko ko haƙƙin da zai raba musu kwana biyu wai dan shi mijinsu ne zai nuna fawon shi kwana biyu yake so a yi illa biyu da hunna sai da yadda su in shi zai raba to kwana ɗaiɗai zai raba sai in su suka ce ko ya shawarce su to duba da yanayin wahalhalu da wata rana wata da lafiya wata ba lafiya ya kamata a yi kwana biyu in duk sun amince matan nasa guda biyu ko uku ko hudu shi kenan sai a yi kwana biyu wannan shi ba yi da magana amma idan ɗaya ta ce ita ba ta yadda ba ko su hudu ne ɗaya ta ce ita ba ta yadda a yi kwana biyu ba sai an yi kwana takwas sannan miji ya dawo waje na ni ya mun nisa to sai a dawo kwana ɗaya ko da ɗaya ce ba ta yadda ba aka yi kwana biyu ita an zalunce ta amma in sun yadda gaba ɗaya to wannan shi ba da ta cewa to alhamdulillah sun fa'ida ta ne misala shafi na nawa idan za mu tashi a misala to babu ma ta ciwo da alfina ya zama mukaddima kenan babu ma ta ciwo da alfina wannan babi ne na abin da harsuna take furci da shi al'alfinatu jam'u lisani kamar allusunu da al'alfina dukkan ismul jam'i ne na al-lisani malamai suka ce su kansa hausawa a nan suka saci suna harsuna alfina alfinatu suka ce harsuna ko alfina suka ce harsuna amma a mufradin an samu saɓani mufradi larabci yake lisanu su kuma suka ce harshe amma a wajen jam'in ya yi kama da juna alsina har suna lamun ɗin kawai suka baddala da ra'u har suna alsina to wannan babi ne na abin da harsuna take fulci da shi bi ma'ana abin da ya zama wajibi a matsayin ka na musulmi a ji harshen ka yana furtawa wata aka kidhul afidatu kuma zukata ta dinga kudure shi a ranta wato ta yadda da shi wajibi ne in harshen ka ya furta to zuciyar ka kuma ta yadda da shi ta yi aqida da shi min wajibi umuri diyanati daga wajibabbun al'amuran addinai min zalika ya daga abin da ya zama wajibi harshe ya furta zuciya ta yadda shine al-imanu yin imani bil qalbi a zuciya wa nutqu da furuci bil lisani da harshe abin da zaka yi imani da shi a zuciya ka furta shi da harshe annallah lalle shi Allah ilahun abun bauta ne wahidun makadaici la ilaha ba wani abun bauta da gaskiya gairuhu sai shi wannan dole ne ka yadda a zuciyarka kuma a ji harshenka yana faɗin la ilaha illallah da la ilaha gairuhu da la ilaha illahu da la ilaha illa anta da la ilaha illallah duk dai yana nuni ne ga kalmar shahada wala shabiha babu makamanci ko abokin kamalahu ga Allah shi kaɗai ne wala nazira babu kini ko dangi ko ɗan uwa da hu ga Allah ta'ala wala wala da babu ɗa lahu ga Allah ta'ala wala wali da babu mahaifi lahu ga Allah dama ya maka lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wala sahibata babu abokiyar zama ita ce mata lahu gare shi lam yatakir sahibatan wala walada Allah bai riƙe abokiyar zama ba wala ɗa, wala sharika babu abokin tarayya lahu gare shi wajen bauta, ba a haɗa shi da wani a bauta musu tare, ballantana ka ware wani ka bauta masa shi ka ƙi shi, duk ɗaya ne, ko ka bauta masa in ka haɗa da wani baya so, ba ka bauta masa ba, ballantana ka bauta wani abu daban shi ka ƙyale shi duk ba zai karɓa ba. Ka gane ai. ليس لأوليته ابتداء ليس ابتداء باب فاروة لأوليته غفر كونسا kar ma ka yadda shaidan ya dinga riya ta maka to yaushe Allah ya samu wa ya halicce shi tunda shi ya halicci kowa kuma an ce kafin kowa shine na farko to shi din waye shi ko ko waye halicce kar ka yadda da wannan shaidan yana so ya shigo maka da shakku cikin lamarin Allah kawai ka ɗauka shi da na farko amma kuma babu ibtida'ul faruwa li awwaliyati ga farkonsa wala li akiriyatihi inqiba'un wala inqiba'un babu karewa li akiriyati ga karshen sa kar shaidan ya rage ta maka ace shine na karshe sai kowa ya mutu to shi kuma yaushe zai mutu ko ko shi yaushe zai kare karka yadda da wannan sharrin shaidan ne shi ne na ƙarshe ƙarshen da ba ta da ƙarshe la ya bulgu kun hasifati hilwasifuna ka ce alwasifuna masu iya siffantawa la ya bulugu ba sa kaiwa kun hasifati haƙiƙanin sifar ubangiji duk irin iya siffantawar mutum to bai isa ya kai ƙololuwa da zai siffanta maka haƙiƙanin yadda Allah yake ba ina fata an gane sai dai ko dan zai gaya maka wala yuhidu bi amril mutafakkirun al mutafakkirun masu tunani masu zulfin tunani da kaifin basira la yuhidu bi amri ba sa iya kewayewa da dukkan lamarinsa a ce sun san komai da komai na Allah wannan ba zai yiwu ba saboda shi Allah kulle yawmin huwa fi sha'ani shi kullun cikin sabon lamari yake kullun yana kirkirar abin da ba babu yana maimaita wani abin da ya wuce gini da kwana dare da rana ba maimaituwa suke ba kullun Allah da maimaita su to a cikin su kuma a samu farallan abubuwa wanda kai har ka mutu ka kare ba za ka daina ganin su ba wasu ma sai ka gudu sannan Allah zai halice su sannan Allah zai bayyana su to ta ina za ka iya kiyayewa abin da ba a yi shi a zamanin ka ba ko kuma sai bayan ka mutu za a yi shi saboda haka wala yudu bi amril mutafakkirun masu tunani ba za su iya kewayewa da lamarin Allah ba ya atajiru almutafakkiruna bi ayati kadai dai almutafakkiruna masu tunanin nan ya atajiru suna lura ne bi ayati da ayoyin Allah ka san ma'anar ayoyin Allah shine halittun Allah kamar yadda ya ce saluri kuma ayati na shi da afaki za mu nuna muku alamomin sabuwar shi ne ayati na an fil afaki cikin sasanni kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa yace kai wa fi anfusi kuma za mu nuna muku alamomin sabuwar mu da kaɗaitowar mu a cikin kawunan ka duba kanka ka nutsu ka gani da jariri aka aike ka walam taku shay'a baka san komai ba Allah ya samar da kai kana kalami sai da ka zo ka fara iya shan nono ka fara kuka ka fara atishawa da hamma da kashi da fitsari da duk baka san har ka fara zama har ka fara lallafe har ka fara koyon tafiya har ka fara takawa har ka fara gudu har kai ƙarfi har kai hankali amma aka tambaye ka yaushe jikinka yake karuwa yake girma har ka zama haka baka sani wannan kadai ya ishe ka ka gane ayar Allah fi anfusikum tadrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim shine ayatihi anan dan kuma yake wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard su masu tafakkurin nan suna tafakkuri cikin halittar sammai da ƙasai idan suka yi tafakkuri suka gano girman Allah sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhana ya kololuwa sani kenan baka halicci wannan sammai da karsai dan wasa ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka gabarin wasa ya Allah to iya abin da za su iya kenan amma la yuhidu bi amrihi mutafakkiruna duk tunanin su ba za su iya kewayewa da lamarin Allah ba da ta duru mutafakkiruna bi ayatihi masu tunanin nan suna lura ne da ayoyin Allah wala ya tafakkaru da ba sa yin tunani fi mahiyati zati cikin haƙiƙanin zatin Allah ina da kulu da mahiya da ma'iya duk ma'anar su ɗaya haƙiƙa yake nuna can ba ya ce wa la ya bulugu la ya bulugu kun hasifati alwasifuna ba alwasifuna la ya bulugu ba sa kaiwa kun hasifati haƙiƙanin sifar Allah nan kuma ya ce maka wala tafakkaruna fi mahiyati zati ba sa iya yin tunani cikin hakikanin zatin Allah duka hakika ne wala yuhidu da bi shay'in min ilmi sama la kawo maka ayar Allah da take zama shahidi ga wannan abin da ya faɗa cewa Allah ya ce wala yuhidu da bi shay'in min ilmihi su halittun Allah ba za su iya kewayewa da wani abu min ilmihi daga ilimin Allah ba illa bima sha sai iya abin da ya so ya sanar da su ko ya nuna musu wasi'a kursiyuhu samawati wal arda kursiyin Allah wasi'a yayal wasi'a samawati samai bakwai wal arda da ƙarsai bakwai yawanci Allah yana mana misali da sama da ƙasa saboda ita ce mafi girma abin da idan yake gani ƙarshen sanin ɗan adam sama da ƙasa in ya kasa kansa sama sama ta tokare duniya baya ganin abin da yake cikin amma Allah yana da halittu da sun lullunka sammai da ƙarshen yawa amma mu mu ba mu san su ba ba mu taɓa ganin su ba shi yasa Allah yake mana misali da abin da idan mu yake gani ko za mu iya ganewa ko amma in ba haka ba maza Allah ya gaya mana yace masamawatu sab'u wal arduna sab'u sammai da ƙasai guda bakwai bakwai din nan misalin su in aka sa su a cikin kursi yace kamar a ka dora garkuwa ne kamar ka dora jirhami akan garkuwa garkuwa ta yaƙi ba tana da faɗi ba misali kamar faifai duk da ai tafi faifai faɗi ko amma misali kamar ka ɗauko sisi ko dinare ko dirhami ka ɗora a kan faifai haka sammai bakwai da ƙasa bakwai za su kasance in an sa su a cikin kursiyu shi kuma kursiyu manzo Allah ce da za a ɗauki kursiyu a sa ta a cikin al'arshi yake kamar ka ɗauki zobe ne ka yi jifa da shi a dokar daji shi kuma misali kaga wannan shi ne mafi kololuwa da inda zoben nan ya kwanta da faɗin dajin nan waye wani faɗi to wannan shi ne misalin kursi shi yasa da inda ya albaci al'arshi sai ya ce maka mai girma wa huwa rabbul arshin azim ko ko duk da na labar kisu ma ce walaha arshun azimu saboda shi al'arfi da aka faɗi gado to ana halarto da girma ne hatta gadon balkin sai da Allah ya kira shi mai girma ya ce walaha arshun azimu amma fa a ƙarshe sai sai Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim duk kuma a jere a cikin sura guda ɗaya a cikin kissa ɗaya dan ya gaya maka azimun Allah ba irin azimun din balkisu bane shi yasa da yake wal arshun azim sai ya kawo nasa gadan shi ba yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim to haka kursiyu da al'arshi suke to nan Allah yana gaya mana kursi nan nasa fa da kuke yin labarin ta wasi'a ya yalwaci as-samawati sammai bakwai wal arda da kasai bakwai wala ya'uduhu hifzuhuma hifzuhuma kiyaye su su sammai da kasan wanda idonmu yake gani ko ai su ne aka fara ambata ko a su ne suka zo a ƙarshe a samawati wal arba to kiyaye su kar su ruguje kar su tsage kar su lalace la ya uduhu baya gagalarsa kiyaye sammai da ƙasa tun da ya halicce su har zuwa ranar tashin alkiyama da za a ce idan sama'un shaqqat idan sama'un fadarat iza shamsu kuwirat a lokacin ne za su iskiya shi ma don hukuncinsa da ƙudurarsa da ya hukunta ba wai don ya gaji da rukunsu ko kiyaye su ba a lokacinsu ne ya yi amma dai kai tun da aka haife ka har ka koma ga Allah haka za ka gansu haka za ka basu shi yasa ce farji ilbasara karrace ne yan kalib ilaikul basiru kasi an wa huwa hasiru bayan ya ce hal tara min futuri wai ka kalli saman nan tun da ka zo duniya ka taɓa ganin wani huda ko kecewa ko crack a jikinta wannan kiyayewar Allah kenan saboda haka shi ku zuhu ma kiyaye su la ya'uduhu baya gagalar baya masa nauyi wa huwa al-aliyu shine mai girma al-azimu madaukaki al-alimu wanda yake masani al-khabiru mai bada labari al-mudabbiru mai lura da zamani alƙadiru mai iko, alsami'u mai ji, albasiru mai gani, al'aliyu maɗaukaki, alkabiru mai girma. Duka wannan sunaye ne da siffofi na Allah, malam ya goya su a cikin siffofin wa huwa al'aliyu al'azim. Alhamdulillah. Amen. Malam Yaƙub ya hito? Yaƙin wakana? Zan lafiya? Harka da hitowa. Alhamdulillah. Na za mu tashi. to shafi na nawa hashiyatul adam hashiya ɗari biyu da arba'in da takwas na za mu tashi muhibba shafi na nawa ne ɗari biyu da arba'in da takwas kalmar ce ta kawo canji a sutura ta biyu daga sama to daga ƙarshe da arba'in da takwas kace ba kuma a sutura ta biyun ƙasa wa ƙala ibn al-arabi a ibn al-arabi al-maliki alƙali muhammad ibn abubakar al-arabi al-maliki akwai ibn al-arabi al-sufi mai futuhatul makkiya sufi biyu ne to in a malikiya ne aka ce maka ibn al-arabi to alƙali ibn abubakar ake nufi al-maliki in kuma a tasawufu ne wajen ahalun layi suka ce maka ibn al-arabi suna nufin muhammad ibn al-arabi al-hatimi as-sufi mai futuhatul makkiya to ibn al-arabi al-maliki yace wallazi qala abu muhammad wannan sifa da abu muhammad shine ibn abi bakr kirawani mai risala abin da ya faɗa a nan a shaharu shine mafi shahara wajen sanin lokaci na sallar la'asar mukutarinta da larurinta. Iza ulima haza in aka san wannan, to fa alam ka san cewa Allah ƙaulahu faɗinsa da yake wa waƙa'atil gurubi. Ƙarshen lokacin laruri na la'asar yana afkuwa ne daidai lokacin faɗuwar rana. To wannan magana zai zama mubuta da'un mubuta dare. Wa ƙaulu, ko muna magana kan magariba ne. yawa a kan magaruba ne a baya ce fa waqtuha ghurubi shamsi ba wa qawlu fadinsa da yace ila qawlihi alhadir har zuwa fadinsa da yace alhadir ya'ani alhadir da yace maka salatu shahidi ya'ani alhadir ba jumlatun jumla ce mu'tarida wata take gujurowa bainal mubtada wa khabarihi tsakanin mubtada da labarinsa akwai jumla itiradiya to wannan alhajiru din nan da yake yani annal musafira yusalliha ka salati alhajir wannan duka jumla ce mu'tarida bai da mutada wal kabar labarin wa huwa qawluhu shine fadin da yake fa waqtuha lokacinta gurubi shamsi faduwar rana sai da yake wa waqtul gurubi shine mubtada labarin mubtada shine fa waqtuha ghurubi shams wa karara al mubtada malan ya haka maimaita mubtadan li dulil kalam saboda tsawon zance har yanzu dai fa waqtuha ghurubi shams kamar a matsayin mubtada ne ya sake maimaita shi wal mura'i fi zalika abin da ake kiyayewa dai duka cikin lokacin magaruba gaibubatu jurmiha fakuwar wannan jikin nata aljurmu a nan jiki jikin rana da kake ganinsa ɗin ya kusa ta da jiki to fakuwarsa a daina ganinsa wa ƙursuha da kaskonta jurmu jiki ƙursu kuma kasko na rana almustajiru wanda yake kewayawa wanda yake a kewaye ɗin nan to sai ya faku an daina ganin sa kwata-kwata duna asar ya amma ba wai gulbin hasken ranar ba ita dai jikinta ɗin ko kaskonta ɗin in ya ɓuya ko da ana ganin ja bau a gulbin da rana ta faɗi wannan ba zai hana a sallaci magariba ba fakuwar asalin jikin ranar ko asalin kaskon ranar duna asar ya banda gurbinta wa shu'a'iha da kyalkyalinta wannan duka ba ta hana a sallacin magariba ba inda ita din ta koyi fa qawluhu fadin sa da yace fa idza tawarat idan rana ta koyu ai istatarat ta suturtu wa gabat ta faku bil hijabi da shamaki wannan ibnu habib shi ya rawaito daga malik ka gane ai bil'aini ko ta faku ta koyu bil'aini ham'ati da wannan idanuwar ruwa alham'ati wanda yake baki kaman tabo ai zatul ham'ati ma'abociyar tabo wa hiya tinatu sauda shine alham'a shine tabo wanda yake baki yawancin tabo ai baki ne ko fi ainihin habi'atin kamar da zuwa cikin suratul kahfi ita ranar asali ai ba faduwa take ba ana cewa gurubi shamsi ne abinda ido yake gani kawai ko a bakin teku kake ko a bakin daji tarwal inda ba wani bishiyoyi ba wani gini da zai kare ta ranar idan za ta ba ta sai kamar fatsuwa take kasa in a cikin teku ne sai ka kamar ta fada cikin ruwan ne shi yasa ake cewa gurubi shamsi ko garubatin shamsu rana ta fadi amma a zahiri alkur'ani ya gaya maka hatta tawarat bil hijabi har sai ta koyu da shamaki wani abu ne yake tsare ta amma ita ba faduwa take ba kewayawa take ai zagayawa take yi to wannan shi ya saba wa malaman geography za mu ce su cewa suka wai duniya ce take kewayawa shi kuma qur'ani ya ce maka lana ce take zagayawa to wane za mu dauka haka abin da Allah ya faɗa shi za mu ɗauka ranar ce take zagayawa ba duniya ce take zagayawa ya sa in suka maka hoton duniya wani ƙwallo in ka taɓa yana yana cewa yawa wai duniya ce mai zagayawa amma a haƙiƙa rana ce mai zagayawa wato ainihin ita wannan ruwa ita ita rana idan ta yamma ta tadda bangon duniya ko teku to akwai wani taɓo wanda yake baki kamar teku kuma yake shi ma a bayan teku shi ne ƙarshen duniyar tamu to idan ta je can shi yake tsare ta gabanin duniya ake ganda sai duhu ya lullube duniya idan ta kewaya kuma sai ta sake bullowa ta gabar sai kuma a sake ganin ta to idan rana ta irin wannan ƙuyen bil hijabi da wannan shamakin na al'ainul ham'ati ai aqinatu sauda wakila aka ce al'ainul ham'a huwa shay'un wani abu ne bayyana wa bayyana tsakaninmu da ita wanda yake tsare tsakaninmu da ita to kuma me dai shamaki ne ai la ya alamu ba wanda ya san menene wannan shamakin da Allah ce hatta tawarat bil hijabi illa Allah ta'ala sai Allah ta'ala to takararun wannan magana na mai risala da yake fa idza tawarat bil hijabi takraru maimaita magana yayi ma a kaulihi tare da fadin sa yake fa waqtuha gurubi shams lokacin da dai shine faduwar rana wa ma'ana qaulihi ma'ana fadin sa yake wajabati salatu sallah ta tabbata ai da kala waqtuha lokacin ta ya shiga shine abin da yake nufi da yake fa idza tawarad bil hijabi in rana ta koyi da shamaki wajabati salatu sallah ta wajaba ai da kala waqatuwa la tu'akkaru anhu ba a jinkirta ta anhu gaban wannan lokaci nata fa qawluhu fadin sa da yace walaysa laha ita magariba ba ta da wani lokaci illa waqatun wajin sai lokaci guda daya ita ba ta da farkon mukutari ba ta da tsakiyar mukutari ba ta da ƙarshen mukutari in rana ta faɗi shine farkon mukutarin da shine tsakiya shine ƙarshen mukutari la la tu'akkaru ba a jinkirtawa ba a jinkirta ta annu ga wannan lokaci nata na faduwar rana wannan duka ta'akirul kalfafa zance ne bayan ya ce bai za ta wani bilin dabi wadda bacin salatu ai magana ta kare wa ma zakarahu abinda malam ya ambace shi min au anna waqatiha min anna waqata cewa lokacinta gairu mumtaddin ba mai miƙuwa bane bai da tsawo huwal mashhuri shine kauli mashhuri lokacin magariba gairu mumtaddin wani abin miƙarwa ne bayi da tsawo wannan limara wahu saboda abin da a turmuzi imamu turmuzi ya rawaice shi anna jibril alaihi salatu wa salamu malaika jibril alaihi salatu wa salamu sallabin nabi sallallahu alaihi wasallam magariba yayi sallah tare da annabi sallallahu ta magariba fil yawmain a cikin yinin nan guda biyu bayan isra'i da mi'raji da aka ba manzon Allah sallah da ya dawo washe gari jibrilu ya zo ya nuna masa ga lokutan sallah guda biyar ɗin ai mun sani hadisin shahararre ne ya zo masa farko sallar azahar a farkon mukutarinta la'asar ma a wannan yinin na farko ya zo masa a farkon mukutarinta magariba ma a farkon mukutari a isha ma farkon mukutari asuba ma farkon mukutari washe gari da ya tashi zuwa a zahar sai ya zo a ƙarshen mukutarinta don ya nuna masa ƙarshen lokacin da asar ma ya zo masa a ƙarshen mukutari a yini na biyu amma da aka zo magariba sallabin nabi sallama al-magriba fil yawmin a cikin yini biyu da sallar magaribar jiya da magaribar yau ya masa sallah ne fi wakatin wahidin a lokacin iri yanda ya zo jiya a magariba haka yi yau amma sauran sallolin guda hudu duka ya bambanta lokutansu yini na farko ya zo a farkon mukutarinsu yini na biyu ya zo a ƙarshen mukutarin sallolin amma magariba ya zo masa a yinin guda biyu fi wakatin wahidi a lokaci iri ɗaya ya ce duna gaskiyacin salawati banda sauran sallolin su ya bambanta lokutansu a yini na biyu wakila aka ce waqtuha wannan a kaulin da bai shahara ba kenan ya ce wancan kaulin huwal mashhur saboda wannan hadisi ingantacce da Imam Tirmidhi ya rawaita to amma a wani kauli dai a Malikiyya aka ce waqtuha mumtad lokacin ta ita ma yana da tsawo ila magibi shafaqil ahmari zuwa fakuwar fakuwar shafaqin nan jaja jaja wanda muka faɗa ɗazu min baƙaya su'a'i shamsu ɗin nan ko suka ce in dai akwai jan nan bau a yamma to har yanzu ana cikin mukutarin magariba har sai lokacin da wannan jan hasken ya koyu shine ƙarshen mukutarinta a ƙauli na biyu kenan waktara hulbaji imamu baji ya zaɓi wannan ƙaulin wa kaza bi ibnu abdul barri ibnu abdul barri mai sharhin muwatta malik shi ma yayi riko da wannan magana wa ibnu rushidin da ibnu rushidin kai malamai ba suna taruwa wallakami da imamun lakami wal marizi da imamu marizi duka min kaulihi daga faɗinsa imam malik fil muwadda a cikin muwadda inda suka samu suka rike suka dogala da wannan kauli fada imam malik a muwadda da yake iraza habatul humrat ka gane hadisi ne da maliku ya rawaito a cikin muwadda shi ma wancan ba rawaito turmuzi ba to su waɗannan malamai ai imam mali ya rawaito hadisin manzon Allah lita idza zahabatul humrat idan jajajajen nan ya tafi faqad wajabatul isha wa haqiqa sallar isha ta wajaba to kaga ai magana isha ake ko wa kharaja waqtul maghribi a lokacin lokacin maghriba ya fita ashe to kaga yana kaiwa har wannan lokaci sai ba hadisi ne idza zahabatul humratu idan jajajajen nan ya tafi bayan maghriba فقد وجبت الإشاء وحقيقة صلى الإشاء تا وجبا وكرد وقت المغرب a lokacin magariba kuma ya fita ashe ya taho kenan har zuwa wannan lokacin sannan ya fita wa tadda lahuli ma fi muslimin sannan wanda ya riko da wannan kaulin ya ƙara kafa hujja bi ma fi muslimin da abin da yake cikin sayyiwu muslim min qawlihi da kafalin manzo Allah alaihi salatu wassalamu da ya ce wa waƙatu salatul magaribi lokacin sallar magariba tun da dama an ce magaribi sallar faɗuwa rana kaga alaya ta faɗi shi bai ce maka iza garubatu shamsu ba ko iza tawaratu shamsu bil hijabi da ya ce wa waƙatu salatul magaribi ya ce malam ya jibi shafaku matuƙar shafaki bai koyi ba duka lokacin ta ne a kaga yana da uwa kenan wannan a sahihu muslim tana cikin lokacin ta na mukutari malam ya gibi shafaƙo matakar shafaƙin nan bai koyu ba almaziri ya yi riko da wannan wa huwa muta'akkirun yace wannan hadisi mai abin jinkirtawa ne an hadisi jibril ga hadisi can na jibril kowa ya sa hadisin jibril a makka ne a farko farkon ma sallar ya zo ya nuna lokacin da ake yin ta to shi ko wannan hadisai duka a madina ne kaga su suka zo a ƙarshe na rayuwar manzan Allah saboda haka fa ya jubu ruju'u ilai inji imamu maziri komawa zuwa ga wannan hadisi ya zama wajibi wa huwa kuma wannan hadisi na muslim shine a sahu sanadan mafi ingancin sanadi akan wancan hadisin turmuzi na sallar da jibril ya wa manzan Allah ya nuna masa lokutan sallah hadisin muslim shine a sahu sanadan mafi ingancin sanadi ala baqiyati salawati akan sauran salloli gaba ɗaya da aka yi magana to alhamdulillah eh ne mun gama da magariba saura ita mas'alolin sallah wannan duk a lokaci kaɗai kafin a shiga alwala da tsarki da tsarki sai menene askari shafi ina za mu tashi shafi ɗari da sha nawa ɗari da goma sha bakwai ko sha bakwai ina ne ɗari da sha bakwai sama ko a ƙasa na biyu daga sama wal asahu ƙauli mafi inganci dai takamisu ƙalilin rikaji wa kasirihi ana yin takamisun kaɗan ɗin rikaj wa kasirihi da kuma mayawaicinsa ba yi musar rikaj a risala ba mai risala ya gaya maka yace wa huwa dafunul jahiliya shine gusan nan na jahiliya zamanin jahiliya da suke zuba dinare ko azurfa a cikin tukunyar ƙasa a je ƙarƙashin wani gawo ko wata goruba ko wani bishiya a tona a binne saboda yana tsoron barayi a gidansa ko bai amincewa ‘ya'yansa da matansa ba kasu masa sata ko kuma a gidansa tsakiyar dare ya tashi ya samu wani guri ya tona rami mai zurfi ya zuba dukiyarsa ta zinare da azurfa ya binne shi bai gaya wa kowa ba bai shaida wa kowa ba ba wanda ya sani in ya faɗi ya mutu shi kenan ba a san da dukiya gurin ya zama kufayi ka ɗauki magirbinka ka tafi tonon saiwa ko za ka je ka tona rijiya ko ka zo tonon shadda kawai sai ka tono tukunya cike da zinari tukunyar ƙasa shi ake ce masa rikad to abin da ya zama wajibi a kanka ka kasa biyar shi ne takamiti za ka raba shi biyar ka ba da ɗaya bisa biyar shi ne zakarsa kashi hudun kuma shi ne nasa ina fata mun gane shi ne ƙauli mafi inganci takamisu ƙalilin rikazi wa kasirihi da maiwaicinsa wa urudi haka nan da kadarorinsa wai ba sai dinare da azurfa ba sai farin kuɗi ba ko wani wuri ka tono wuri ai mun san wuri ba shi ma za ana sai da shi ko kuma an ce ya ma fara bacewa kwanaki matsalar yana babu labarin shekarun nan a garin gangawa wai wasu samari an yi aure tun kafin ana hawa mashin ɗin sun zo suna boris da mashin wani da ya yi boris da kayan mashin da kawai sai tono bakin tukunya sai ga wuri kacar tukunya ce a cike da wuri a nan garin gangawa man da da yake babu labari sun je auren aka tono ta a cike take da wuri irin na da mai kyau kuma ba abin da ya sami to har irin wannan an samu tunda ya ce wa urudihi da tarkacen rikas din wai ba sai farin kuɗi ba ji abin yana da kima to kashi ɗaya za ka bayar zakka kashi hudu shine naka yau ya ce sun ba arba'atu a kamasihi to sannan kashi hudu daga cikin biyar ɗin na wannan rikas ɗin in kana bi faifa'a in ya kasance a daji ne fil jahiliyati na jahiliya wanda da can shekaru bayan an taɓa zama a gurin amma yanzu ba kowa to in aka cire kashi ɗaya aka ba fakire da miskinai to kashi hudun nan faliwa jibihi na wanda ya same shi wannan idan a faifa'a ne ba mallakar kowa ba ne wa amma fi arzikin sulhi amma in a ƙasar da aka yi sulhu da su ne garin kafirai ne amma kun yi sulhu da su suna biyan jizya to fa ahliya za a kai wa mutanen gari kashi hudu ba na wanda ya tono ba ne amma dole za a cire kumusin nan zakka kashi hudu a kai wa ahliya ahalin sulhu din wa ardul ulwati in kuma ƙasar abokan gaba ne wanda an ci su da yaƙi ne da ƙarfi ba yi ƙauya suka yi aka yi sulhu suna biyan jizya ba shine bambancin arzu sulhu da arzu anwa anwa ɗin ƙarfinsa aka sai da aka gwamza suka ƙi yadda da zaman lafiya sai da aka gwamza yaƙi aka samu galaba a kansu kuma aka ɗora musu doka ta musulunci dole to wannan limubtahi ya ga wanda ya buɗe ƙasar ne khalifa ko komanda da ya jagoranci runduna aka shiga garin aka ci garin da yaki domin an tono kumusi shi za a kawo wa shi kuma ina zai kai baitul mali wa ma ulima amma duk abin da aka sani annahu li muslimin wannan abin fa na musulmi ne wale to fa huwa luqatun wannan rikaz din yanzu ya tashi daga rikaz ya zama tsuntuwa ba ba zan ta a cire kumusi ba zan ce kai da ka samu ka dauki kashi kaza kawai akai masa kayansa in ya mutu magadansa sai nan akai musu yanzu kunzinsa ya tashi daga rikazu ya koma lukudatun tsuntuwa in dai an san na wane ne wane kuma musulmi ne to kawai nasa ne a kai masa kayan wannan hukuncin rikaz kenan waddainu shi kuma bashi inista garaka idan ya dilmiyar da duk abin da da kake juyawa kana da dukiya ko ta kai miliyan nawa ne amma bashin da ake bin ka ya kai abin da kake juyawa shine istagaraka ya dilmiyar da jarin naka da za ka biya bashin da za ka zauna za ka da komai au abu kamala zaka ta fi ko kuma ya wanzar da abin da babu zaka a ciki bai zilmiyar da dukiyarka ba amma an aka zo aka tsitsiye ka aka ce sai ka biya basu suka da yake kanka idan ka ware bashin gefe abin da zai rage la zaka ta fi bai kai abin da za a masa zakka ba to wannan bashin asqadaha ya sarayar da ita zakkar ya saukar maka da zakka ko da ba a karbi kuɗin ba ko da ba ka biya bashin ba ko masu bashin ba zo sun karɓa ba ko ya kai miliyan nawa ne in dai bashin ya dilmiyar da dukiyar ko kuma abin da zai rage bai kai nisabi ba asqadaha ya sarayar da zakka amma fa ba ga dukkan dukiyar zakka ba an naqdil hauli ga kuɗin da ake masa zakka shekara shekara magana ce guda uku a nan aka ce an naqdul hauli karin kuɗi da kake juyawa na kasuwanci. Ka gane ai, lal ma'adani banda na ma'adinai, ko miliyan dubu ake bin ka in ka tono zinare a gidan a ma'adani za ka bada zakarsa a ranar. Dan shi ba hauli ba ne yauni ne, ranar da ka fitar da shi a ranar za ka bada zakarsa. Sannan wal mashiya banda dabbobi na kiwo ko miliyan nawa ake ake binka. tumakanka da awakai sun kai arba'in za ka ba da zakka in shanunka sun kai talatin za ka ba da zakka in raƙuminka ya kai biyar za ka ba da zakka ina fata an gane wal mu'asharati banda abubuwan da ake cire musu ushiri shine amfanin gona wanda ake ba da ɗaya bisa goma sune al mu'asharat ko miliyan nawa ake bunka in ka girbi abin da ya kai dubu bakwai da rabi to dole za ka ba da ushirinsa ina fata an gane illa an yakuna lahu ardun in ka ga mutumin da bashi ya dilmiyar da dukiyarsa ko ya wanzar da abin da bai kai zakka ba kuma zakka ta waje ba a kansa ba ta saraya ba sai dai in yana da arudun wata kadara wuhi da yake daidai da bashin da ake nuka yana da wani gidansa ko wata gonarsa ko wani shanunsa da ya tilke wanda an zo an rutsa shi zai iya sai da su ya biya bashin ya ci gaba da juya kadar a dukiyarsa to wannan in shekara ta yi ba zai ce ana bin sa bashin da ya kai abin da yake juyawa ba yawwa zai cire zakka ya ba wa abotanta inda yana da abin da musawihi yake daidai da bashin da ake bin ina fata an gane to alhamdulillah sai ne to ina ne a karabu kai mun juya a to mu karasa ban juya ba ne wa yuz'alu bi iza'i ma yuba'u alayhi ana sanya ma yuba'u alayhi abinda za a sayar masa din nan a biya bashin bi iza'ihi daura da bashin da ake bin sai a zo a yi kiyasi kadarorin da ya mallaka nawa ne kimar su bashin da ake bin sa nawa ne sai a sanya a ga me zai ragu fi falasi a cikin wannan wasashe shi da aka yi ko gwanjan dukiyarsa da aka yi saboda bashi ka daini kamar bashin da yake bi shi ma za a sa a lissafi ai shi ma yana bin wala da wani to bashin nan da yake bin wala da wani an karɓo su za su iya biyan bashin abin da ake binsa idan ba za su biya ban an tsakulo wani abu daga kadarar da jarin da yake juyawa an haɗa da bashin da yake bi abin da zai rage ɗin ya kai nisabi sai ya cire masa zakka in bai kai ba kuma babu zakka wa kitabati mukatibihi da karya fansar bawansa da ya karya wa fansa yana da bawa ko bayi da ya karya musu fansa duk wata suna kawowa dubu kaza shi ma za a lissafa abin da suke kawo nan zai iya biya masa bashi a shekara ko ba zai biya ba wa kidmati mudabbarihi da hidimar da mudabbar ɗinsa yake bawa ne da ya masa mudabbar amma ya tura ya je ya masa aikin kwadago ya kawo masa kuɗi kuɗin da ake biyan mudabba ɗin nan duk wata in an haɗa da abin da yake hannunsa da bashin da yake bi in an wale zai iya biyan bashin nan a samu nisabi in za a samu nisabi bayan an ware wannan kuɗin da yake samu duk wata to dole zai cire wa abin da yake hannunsa zakka wallahu zalika da makamancin wannan ko yana da wata mota da take jigila ita kanta motar kudinta ba zai iya biya bashin ba amma jigilar da take yi a shekara an an tara kudin zai iya biyan bashin ko in ya hada da basussukan da yake bi shi ma da abin da ya samo a jikin motar ko a gidajen hayan zai iya biyan bashin to dole ya cire wa jarin da yake biyawa zakka ko da ana bin sa bashi daidai da kadara ko menene jarin nasa alhamdulillah na ne a karabu na? wasadduhu muna cikin wani zuba ko? wasadduhu da toshe wannan kabarin sawa'un shakku ne ko lahadu ne ana so a toshe tsakani bilabani bilabini ko? bilabinin da tubali na ƙasa shi ne labin in ka ce laban shi ne nono ba bayan an tattoshe da wannan labinin tubali ko ƙasa da aka kwaba tabo aka liƙe falauhin sannan falanki shi ne lahu a nan ba allo na karatu kasan falankin jirgin ruwa ma suna kai masa lahu falanki ake nufi munan sai muke sa itace fame faƙarmudin sai kuma kamar itacen ɗaure da ganyensa da ake tattoshe gefe faƙasabin sannan marmaroli duk dai abu ne wanda zai taimaka wajen sufurce shi gabanin fitowar wari ko kuma abin da zai tona ya samu gawar a cikin rami ka san wannan abubuwan mu anan duk ba mu da shi saboda haka mu ma abin da muke da shi da shi muke amfani wa illa ko idan babu waɗannan abubuwan fashallu turabi eh mana kai kai kai ne ka a sha ne fashallu turabi tura masa ƙasa idan ba waɗancan abubuwan ƙasa kanta ita ma ai za ta shiga ta toshe in aka tura ta ko to aula shine mafi bici mina ta bute akan ayi masa akwati akwati makaruhi ne kiristoci ne suke yi da yahudi a sa mutum a cikin akwati kuma sannan a sa akwatin a rami abin ne wannan makaruhi ne amma ba haramun bane in an yi ba za ta aikata haram ba amma dai a tura masa ƙasa ko da a jikinsa ne ba sa wani itace da ya raba tsakaninsa da ƙasar ba a tona rami a sa shi saboda babu kayan aiki haka shi ɗin kansa za a tura wa ƙasa abin da shi aula shi ya fi minar ta bute akan a masa akwati na ya akwati ai za ta hana ƙasa ta taɓa shi ko to duk da haka in dai akwati ce gara a tura mar ƙasa amma wancan tsarin da aka gaya maka in ya samu shi aka fi so ko a jera masa itace ko falanki da zai hana ƙasa ta taɓa jikinsa shi aka fi so amma in an rasa saboda hali da aka tsinci kai a ciki to a tura masa ƙasa ta turbuɗe shi a wula shi ne mafi fici nuna tabuti a kan akwati wa rafuhu da kuma ɗaga tudun ƙabarin ka shibirin kamar taƙi ɗaya kar a daidaita shi kamar ƙasa irin yadda salafiya suke yi wani hadisi da suka dogara na sayyidina ali duk inda ka ga salif gicciye ka je ka karya shi duk inda ka ga kabari mai tudu ka je ka daidaita shi ban san fikin hadisin ba ina fata an gane ana so a ɗaga shi yadda duk wanda ya zo zai ce wannan kabari ne idan ka daidaita shi a ƙasa in mutum ya zo zai binne kuliya ko mushe ba kun zai tona guri mai laushi yake ne ba zai iya zama ma ya shimfiɗa taburin ma ya zauna ko ya kwanta a kai in ba kalaba shi da ƙasa ba ba za a gane kabari ba ne to saboda haka ana so a ɗaga shi ka shibirin kamar taƙi ɗaya ka gane ai musallaman kuma abin yi wa tozo asalimu mai sinu ba tozo ba ya zama ya yi tozo kada ya zama ya yi menene ya yi lebur amma da tudu ya zama tsakiyar tasa ya yi tozo yadda ko ruwa ya zuba zai gangare wata aziyatu ahalihi an so yin ta'aziyya ga ahalin wannan mamacin wata hayatu da'ami da shirya abinci na musamman lahum ga iyalan mamacin abincin mutuwa ai da mun sani aka yi mutuwa muna yala gida gida za a dinga dafa abinci ana ba mu muna kai ko wannan ya samo asali lokacin da Ja'far ibn Abi Talib yayi shahada a gazwatu Mu'ta yakin nan da yake manyan sahabbai da farko maza Allah ya bawa zai dubunu hari sata maulansa tuta a cikin watan jumada ula shekara ta takwas bayan hijira aka je yakin mu'uta maza Allah ya bawa zai dubunu hari sata tuta maza Allah ya ce idan zai dan hari sata yayi shahada Abdullahi ibn Ruwaha ya karbi tuta in Abdullahi ibn Ruwaha yayi shahada Khalid ibn Walid ya karbi tuta kuma haka aka yi yadda Allah ya faɗa a ji har a lokacin wanda daga cikin sahabbai sun ɗan ji wani abu a ransu kazan larabawa da ya budu ibn harasa ta bara ne maula ne nan maza Allah sallama ya za a shugabantar da tsohon bawa a kansu to haka maza Allah ya shirya da ya yi shahada Abdullahi ibn Ruwa ya karɓa shi ma ya yi shahada kan ibn ɗan Walidu ya karɓa a hannun Khalid aka samu nasara to lokacin da akwai damar ibn abi dalib shi ma yana ciki mutum hudu ya lissafa kali shine na ƙarshe damar ibn abi dalib shine na biyu yace in yayi shahada a bawa shi wanda ibn ruwaha in yayi shahada a bawa kali to lokacin da shi Ja'far ibn abi dalib yayi shahada tun a gurin yakin manzo Allah ya sanar yana Madina dama aikawa sariya ne yace yanzu nan Ja'far ibn abi dalib yayi shahada sai ya ce wa sahabbansa da suke madina isna uli ali ja'farin da'ama fa innahu ja'a ma yashgaluhum yace ku shirya abinci ku aika wa iyalan Ja'far domin abin da zai shagaltar da su ga barin hura wuta ya zo lawar mutuwar mai gida ina yake da wani lokacin shirya dafa abinci kuma gashi ya bar ƙananan yara su Abdullahi da sauransu to ana aka samu sunna in an yi mutuwa a shirya abinci na musamman lahu ga iyalan mamacin. To amma yanzu suna wani abu wanda da za a bi tsari yana da kyau. Ba abinci ake dafa ba za a kawo buhun shinkafa wanda da yana rayu ba a kawo masa ba. A kawo hatsi, a kawo dawa, a kawo mai har da kuɗi. To amma fa su da suke zaman mafi kuma su da suke cinye kayan. Ana yin kwana bakwai gidan ba komai. Da wannan kuma shine illa. Da da aka kawo ajiye musu aka yi. ku in za ku zo zama ku makoki ku zo da naku ba daga ciki za a dafo a kawo to da yana da kyau zai kuma dafo abinci ma'ana domin duk abincin da aka dafa aka kawo in yayi yawa ma dai a ranar za a ci ba ci ba ba almajirai washe gari ya lalace amma ko kawo buhunan shinkafa da falsan mai da yan kuɗaɗe kaga za su kai ko arba'in ko tamanin ma suna ɗan gurgurawa wannan yana da kyau kun taimake su to amma ku kuka kawo kuma da ku za a zauna a cinye kwana bakwai kuma a waje a bar su ko hatsi babu kaga wannan kuma bai yi ba galo wanda ya taho ya kawo dan an kawo daga gidan za a kai shi ya eh eh wanda shi ke ciyar da su wannan ne wanda ya dan samu paralysis din nan wanda ya rasu bayan hawa alaga al'ubur kaɗan don duk wani ne a kuma eh yauwa yau a bar shi a gidan in ya so in ku da kuke zama makoki za ku ci ku ci naku illa an yi sani wa ala muharrami ko illa an yi sani sai dai in masu zama makokin nan ko iyalan mamacin nan sun taru ala muharrami akan abin da aka haramta da aka yi mutuwar sun ɗauko makaɗa kafin akwai wanda aladun suna yi ko sun zauna suna ta rusa kuka suna ta kururuwa wanda wannan haramun ne to ba a ce ku dafa to ku kai musu ku taimaka musu wajen aikata haramun wata sabburu yin haƙuri kallafa wa kai haƙuri in an ma mutuwa bai taimaka wa saburu ba haƙuri akwai ta tasabburu ka tsora wa kanka haƙuri dole ka kalfa ƙaddarar da Allah ya tsora ma ta rashin wannan mamacin wa taslimu lil qaba'i da miƙa wuya ga hukuncin Allah na mutuwar da aka yi maka wannan abu ne wanda ake nema ga dukkan musulmi ka tasirin muta bari ko zannahu billahi kamar kyautatawar almuta bari wanda ya zo fitar rai ya kyautata zannahu zakansa billahi ta'ala ga Allah ta'ala lokacin da ka zo halin fitar rai kai musulmi ka yi kokari ka kyautata zakanka ga Allah duk halin da kake ciki ba a baya ko ka rayu a cikin fasikanci da saban Allah kai ko jiya kake sha ko kisan kai kake yi lokacin da kaga alamar mutuwa to ka kyautata zaton ka ga Allah sai Allah na san dai ba za ka kona ni ko baka faɗa da baki ba ka dinga je a ranka Allah zai maka rahama kar ka yadda ka mutu kana muna da zato ga Allah duk kokarin ibadar ana so ka ka samu tahsinul zanni billah bi quwwatir raja'i kuma da ƙarfin ƙauna fihi cikin wannan zato da yake wa Allah yana kyakkyawan zato ga Allah kuma yana ƙarfafa raja'i ƙaunar rahama fihi cikin wannan zato da yake wa Allah to sai ka ga idan ya rasu dama ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakara Allah ya faɗa a hadisul qudsi ingantaccen hadisi ni ina nan inda bawa na yake da tona abin da yake nufi in kana zaton Allah zai maka rahama to haka zaka same duk sabanka in kana zaton Allah zai ma azaba haka za ka same shi duk da'arka yanda ka zace shi haka za ka same shi sharadi ka je masa kana musulmi ba kafiri ko mushriki ba to alhamdulillah eh ne ashi na nawa ina za mu sami shafi na nawa to za za mu shafi wa annan riya ko amma amma ne ko annan wa amma riya wa amma kaga ita riya daga cikin waɗannan abubuwa wa sum'atu da jiyarwa far riya wa abinda ake ce mata riya iqa'ul qurbati aukar da ibada ya kasudu bi har nasa amma ya yi nufin mutane da wannan ibadar. Ibada ce da Allah kadai ake yi wa, kuma ya yi ta a zahiri ana zaton Allah yake yi wa, amma shi kuma nufinsa a zuciyarsa yana nufin mutane ne da ita. Au ya kasudu bi har wan nasa ma'al, ko kuma yana nufin Allah da ita a gefe guda, wan nasa a ɗaya gefen kuma yana nufin Allah da ita. ya yi tarayya kenan ga Allah cikin wannan ibadar da wani Allah. To al'awwalu na farko wanda dama mutane ya nufa da ita babu Allah a ciki, ita ake ce mata riya'ul ikilas, riya ce ta ikilas. A cikin tsarkin da ake nema a zuciyarsa ya don Allah shi kaɗai ya ajiye ya gurɓata ya kawo wani Allah ya mayar da shi a gurbin da ake yin ibada. wasani na biyu wanda yake hada Allah da wani aniyarsa riya'u shirki ne ce riyan shirka wata riyar ikilasi wanda kwata-kwata ba Allah a ciki wannan kuma riya ce ta shirka saboda ya hada Allah da wani a cikin zuciyarsa wajen wannan aiki ka gane shine malamai suke ce mata riya'ul asgar yar karamar riya ita bata fitar da kai daga musulunci ba amma ta bata ma aiki ta hana Allah ya baka lada aikin da kai ya soke maka wajibi in sallah ce kai dan wani ta soke ma wajibi amma baka da lada dan Allah ba zai baka ladanta ba inda ka hada da wani a ciki wa sum'atu ita kuma sum'a jiyarwa khilafu riya sabanin riya ne ita kayi abun ka tsakani da Allah ba wanda ya san kayi ba wanda ya ji kayi sai ka fito kuma kana ba da labari aiki kwana nan ina sallah kayi fa dan Allah ya karba amma sai ka zo ka bata kuma da bakinka shi yasa yace man ja'a bil hasanati yace man fa'ala al hasanati ba ba aikin ba ka zo da shi halalan lahira shi ne ake yi ko ka yi shi don Allah to ka iya bakinka li'anna sum'ata domin abin ake masa sum'a an ya fa'alal abdu bawa yayi aikinsa khalisan tsarkakakke don Allah ba riya a ciki su mai kudir bihin nasa sannan ya zo dinga ba mutane labarin wannan aikin bi garabi ta azimin kulki a kalki ne fa ba kulki ba ligarabi ta'zimil kalki domin buƙatuwa na girmamawan halitta gare shi a dinga cewa kai wani mai kokari ne kai wani mai bautar Allah ne wala wi da makamancin wannan min mai rudu bihi suma da duk abin da ake nufin jiyarwa da shi to kar ya yadda da wannan dan zai bata masa aiki gaba daya to alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun da suka umarni الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله